أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد وأملك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم ريح فيها عذاب أليم falamma ra'awhu aridan yayin da suka ga hadiri ya fi yayi banga banga mustaqbil awdiyati yana fiskantar yana fiskantar kwari sai suka yi ta murna su da hada aridul mumtinan zai mana ruwa yau ka za mu huta da azaban kishirwa da azabar rabar fari balwa bi annabi hudu yace ai ba ruwa bane a'a ga wani bal huwa mastajaltum bi abinda kuka yi ne ba ku ne kuke cewa fatina bi ma ta iduna in kun yina ba alƙawarin azaba da kai kiya ne kawo mana azaba to ai azaba ce ba ba ne hadirin azaba ne bal huwa mastajaltum fiya azabun alim wata akwai azaba mai radadi a cikin ta iskar ta sauka ranar laraba da hantsi ta kwana bakwai wuni sabala yamin dare bakwai wuni takwas suka zama ka'annin kawiya sai suka zama kaman kututturen dabi na aka sassare balo mastajaltun birihun
تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا ترى إلا مساكنهم ذلك نجزي القوم المسكين تدمر كل شيء بأمر ربها أو لا تري إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين da muka sakan musu sakkarha alaihim sab'a layalin wa samaniya ta ayyuka alqam fi asr'i kanu mu'ajaz nakhlin khawiya wannan iska da muka sakan musu tudammiru kulli shay'in tana halakar da bi amri rabbiha da umarnin ubangijinta sai ga ta ɗauki mutu da sama da shi yana lilo kamar wani ɗan tsuntsuwa sama ta zo ta bugar da shi a ƙasa sai ka ɗaukan gidaje tana tana rushe abu wurin tana kakkashe mutane ga ta kuma da tsananin sanyi kulla shayin bi amri rabbiha fa asbahu la tajinahu sai suka wayi gari da ran alhamis kenan washe gari bakwai ranar na takwas ba abin da ake gani a gari sai kangun gidajensu azu la ta illa masakin kazalika yuzil qawl mujrimina saka miyagun mutane mutanen makka su ma su yi hankali abin da ya samu waɗannan su ma in ba su fasa ƙaryata ka ba ba su fasa ƙaryata kiyama ba to abin da ya samu adawa su yi su anan kulla tudamishin bi amri rabbiha halakar da kulla shay'in komi kowane abu bi amri rabbiya da umarnin ubangijinta ta ta yi illa masakinan sai gari aka wayi gari ba wanda ya saura sai dai kangon gidajensu kaga nan kullu tarigi anan ne jahilai in sun ji kullu bid'atin kullu bid'atin dalala wa kullu suna ce dukkan mai yin ta dan wuta ne kullu kowace bid'a bata ne mai yin ta dan wuta ne to ba san kullu tana ragewa ba wanda take ragewa akwai kullun da ba ta ragewa kaga wannan kullun an ce ta harkar da komi a ganin komai sai kangayen gidaje a kangayen gidaje sun sauraki daga cikin komi din da aka faɗa kamar fir'auna da Allah ya ce kazzabu bi ayatiha sun karyata dukkan ayoyinmu amma ba duka bane a dukkan ayoyi guda taran da annabi Musa ya zo da su na ake nufi ta haka kullu take amma ya ce kul kullu bid'atin dalala wa kullu dalalatin fin nar kowace bid'a duk abinda ba a yi Allah ba kowa in yayi shi ya zama dan wuta kaga nan jahilai ne suke irin wannan tilas ne a san wannan kullum daga cikin cewa din ne mun karanta dai tarihin alkur'ani tara shi ma dai tara daure shi dauri guda ma sai zamanin zamanin abubakar Allah sallallahu alaihi wasallam ai masa yaya ai masa wasa da Abdul Malik ibn Marwan hijira ta kajin wajen 75 aka yi masa wasali aka yi masa juz'i da hizub da rubu da sumuni da kumsa da kuri sai a wancan zamani aka yi su daga baya kuma har yanzu wata bid'a ta karu ne aka buga shi a inji nan ma dai buga qur'ani a inji wannan ma bid'a ce yanzu a karanta qur'anin da aka dabba a inji to kaga addini gaba ɗaya kenan balle fa in kace kowane littafi ma aka dabba da inji bid'a ne kar a yi karatu da shi to kaga ba addini saboda haka ya kamata a gaya waɗannan jahilai masu cewa kullu bid'atin dalala to wannan kullun tana rage saboda abubuwan da muke yi yanzu na karatu cikin rediyo cikin talabi duk wannan bid'a ne kuma ba na bata bane manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma masu zuwa umra da suke hawan jirgin sama duk bid'a ne amma bid'a ce mai taimakon addini tabbim rabbiya fa azwara illa man sakinahum kazalika najid qawl mujrimin wa laqad mannahum fi ma'in makkannakum fihi وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا إذ كانوا يجحدون آيات الله وحبهم ما كانوا به يهزئون ولقد مكناهم في مكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وأبصارا فما أغني عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات وهاق بهم ما كانوا به يستهزئون su waɗannan mutane da muke faɗa adawan nan ya maka ku ji da kyau yadda kuke yanzu da lafiyarku da ƙarfin kuɗin nan kuna ji kuna gani kuna da lafiyarku su ma da haka suke suna cikin lafiyarsu da gidajensu da jin daɗinsu komi nasu ma ya fi naku waƙar makannan fi ma in makanna kun fi waje an lahum sam'an wa absaran idatan suna da kunne a ido suna da zuciyoyi masu kiyaye amma duk waɗannan abu ba su amfane su ba kuma a gani anhum sam'un wala absarun in kanu yajhaduna bil tunda suka zama suna musun ayoyin Allah hakika kunnen su bai amfane su ba idon su bai amfane su ba zuciyar su bata amfane su ba a hankali bai nuna musu ayoyin Allah sun gan su ba hankali bai jidda su ayoyin Allah sun ji su ba zuciya bata kiyaye musu ayoyin Allah ba hakika waɗannan Allah su duk ba su amfane su ba Allah yana baiwa mutum ido ne don ya ga ayoyinsa da su yaga kuma abin da zai amfane shi da abin da zai cuci Allah yana mutum kunne ne don ya ji maganan Allah mai Allah ya ce meye mai kyau meye ba meye ba dole ba duk da ya ji da kunnensa ya ji sakon Allah da kunnensa domin shine farkon a rikicin gabobi wanda Allah ya faɗa sannan ya gawa ya gaya wa gabobi hankali ya karba ya gaya wa gabobi amma duk mutumin da baya ganin ikon Allah ayoyin Allah da wannan idon aka yi jin umarnin Allah da abubuwan mamakin Allah da kullum zuciyarsa ba ta kiyaye ba ta kiyaye sha'anin Allah ba su amfani shi da komai ba saboda rashin amfanin su ne a su waɗannan irin ido da masu wannan irin ido matacce kunne matacce zuciya matacciya din ne yake ce musu hukumun umyun fahum la yaqilun su ga su da kunne amma ba sa ji ba sa jin gaskiya ga su da ido amma ba sa ganin gaskiya ga su da zuciya amma ba ta kiyaye gaskiya suka zama ba su فما أغني عنهم سمع ولا أبصار ولا أفئدة من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله يا أكيد غبايني وهكذا به يستهزئون abinda suka abinda suka ji da shi suna wasa wai an ce in mun ki za a yi mana azaba an ce wai in mun to mun kidin ina azabar to mun kidin ina to suka mai da shi abin wasa to sai abin da suke mai da shi abin wasan nan wa haga bin sai ya san ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وسربنا الآيات لعلهم يرجعون ولقد حقيقة متان مكة da ake saukar muku da wannan alqur'ani wannan manzo ina isar da aikan Allah a gabanku walaqad haqiqa ahakum min alqura mun halakar da garuruka wanda suke kewaye da garinku a garuruka da suke kewaye da garinku ga garin adawa dai a yaman ga garin sam hijir hanyar sham ga garin annabi ludu shi ma hanyar sham din ga, ga mutafika ga madiyan asabu laika duk mun halakar da su duk kusa da garinku makka suke ga kuma fir'auna a, a misira shi ma kusa da garinku yake da su laifinsu da suka yi irin laifin da kuke yi yanzu ne fa na ƙaryata manzo ƙaryata ayoyin Allah ƙaryata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi suka yi muka halakar da su to ku ji tsoron mislama asaba qauma nuhin aw qauma hudin aw qauma salih ku ji tsoron abin da ya samu mutanen annabi hudu da annabi ludu ko ko mutanen annabi salih minkum ba'id amma mutanen ludu kan ga sunan kusa da garin kuma in kun tashi daga madina sai kun bi ta garin su kuke wucewa وهذا بهم ما كانوا به يستهزئون ولقد أهلكنا ما حولكم من القرى وصرفنا الآيات كما في الله في الله آيوي da yawa sun gaggaya muku waɗannan abubuwa da suka faru a cikin suratul shu'ara ne a cikin suratul hud ne a cikin suratul hijr ne a cikin suratul qamar ne mun yi bayanin waɗannan abubuwa filla filla an gaya muku kun ji wasarrafna al-ayati la'allam yarji'una ko ku dawo ku bar kafirci ku gaskata annabi gaskata wannan manzo da alkur'aninsa don kada abin da ya samu waɗancan ya same ku
فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قرباننا لها بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة بل ضلوا عنهم وذلك إفكهم وما كانوا يفترون lokacin halakar da kafirai in yayi dodannin da suke dogara da su ko kuma kattin da suke dogara da su me yasa ba za su zo su taimake su su kange su hana musu wannan azabar da aka yi alkawari ba in katti ne suka hana su musulunta ko dodanni ne suka hana su musulunta ko menene ma me yasa in azaba Allah ta zo abun ba zai zai tare su ba ya raba su da wannan azaba walawna nasarhum alladhina ittakhadhu min dunillahi wanda suka bautawa suka bar Allah aliyatan dodanni da suka bautawa suka suka bar Allah me yasa ba su sun taimake su ba sun raba su da wannan azaba bal dallu anhum ai ba haka bane lokacin da azabar ta zo ai gumakan sun bace musu kattin da suke bauta su ma sun kwace musu bal dalluwan wa zalika ifkum ai dama ƙarya ce a ce wai dodo ake bautawa an bar Allah ai dama wannan ƙarya ne ko ko wasu katti ake bauta an bar Allah ai dama ƙarya ce ya alhaqu wa zahaqa al-batil kullu in gaskiya ta bayyana wato ƙarya faduwa take lalacewa take tabata bal nadribu bil nadribu bil haqqi al batil fayanmaghu koyaushe aka kawo gaskiya aka duka akan ƙarya sai ƙarya kan ta fashe sai ta zama babu ita wa zalika ifkum dama ƙaryar su ne wa ma kanu yaftarun ƙaryace ƙaryacen da suke yi ne dama Allah bai da abokin tarayya Allah shi kada yake bautawa shi yayi sama shi yayi ƙasa shi yayi kowa da komai وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين وإذ سربنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين كتنا يا رسول الله لو كتن دوري يوري مكن تي زافي zafintan bai zo ya yi zafi ma sai a cikin irin wannan wata watan azumi abu talib ya rasu umar mina khadija ta rasu cikin wannan wata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mai taimaka masa wajen mata ta rasu mai taimaka masa wajen maza ya rasu to da bayan azumi cikin watan shawwal watan gobe kenan yace to tunda yake nan garin inda aka haife ni ban samu cin nasara ba bari in je inda na sha mama wato banu banu sa'ida wato hawazin wato ta'if zan je su kuma in kira su zuwa ga Allah in gani sai Allah ya tura shi je can yayi wajen wata guda ta'if din menene ke faruwa da ya je yana kiransu yana ce Uh, na isa na an aiko ni ne daga Allah in zo in muku bayanin addinin Allah ku rabu da dodo ya musu wa'azi yadda ya kamata dai sai akwai sarakuna guda uku da babba da mabiyinsa da ƙaraminsu sai babban ya ce ka gani abin da yana ka zaman lafiya cikin danginka kenan shi za ka kawo mana garin nan shi za ka kawo mana garin nan to abin da kake faɗa ba gaskiya ba ne in gaskiya ne in keta zanin kaba kar ka rika kawo mana irin abin da ya hana ka zaman lafiya a garin ku sai dan ya ce ai kowa mai ji wannan irin magana ya san ba gaskiya ba ne ɗaya na uku ai ya fi su muni sai ce ai maganinsa a nemi wawayen gari kawai a bi shi da jifa ya bar garin nan ba cikin jin daɗi ba don kar ya dawo gobe kuma haka ɗin aka yi kafirai suka yi ta jifa da duwatsu ya je daga shi sai bararren bawansa zai do abin ba daɗi sai ubangiji ya turo mala'iku su tambaye shi mala'ikan ƙasa yake so a bashi aiki mala'ikan duwatsu yake so a bashi aiki ko mala'ikan iska yake so a bashi aiki a yi maganin waɗannan mutane a hore masa ƙasa ta shanye su ko a hore masa duwatsu ta dukansu ko iska ko ruwa me yake so sai annabi ya ce Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lam a hore masa ƙasa ta shanye su ko a hore masa duwatsu ta dukan su ko iska ko ruwa me yake so sai annabi ya ce Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun ni abin da nake so Allah ka shiryar da su ba su sanni bane ka shiryar da su ba su sanni bane bari ka gani saura 'yan shekaru kaɗan ai zai dawo ya kife garin gaba ɗaya ya kwace makkan ya zarce ya kwace ɗa'if ɗin sallallahu alaihi wasallam to ya fita dai ba lafiya to yana dawowa ya isa a kan hanya sai ya tadda waɗansu daga cikin mutanensu manyan mutane su shaiba da utuba utuba ibn rabi'a da shaiba ibn rabi'a manyan mutane ne ko manyan kafirai ne kuma danginsa ne da suka hango shi sai suka ji tausayinsa saboda tausayin zumunta ka ce ga dan uwa abin tausayi wanda ya kamata in ka taimake ka kai masa ya ce ka bi to duk da haka dai bari mu ba wannan namu ya kai masa abinci manzo Allah yana huta a gindin bishiya sai suka tura bawan su ana kansa addas sai suka sa masa inabi a cikin ko ako shine ne suka kai ya dauka ya kance wayannan ne suka aiko ni in kawo maka wannan abinci ce to annabi ya sa ni ce bismillahir rahmanir rahim sai addace mamaki balarabin Allah ta'ala ina ka san bismillahir rahmanir rahim kana balarabe wato su arul kitabi suna ganin larawa arna ne ba san Allah ba balle san bismillah ja kai ba balarabe bane ta ni ba nasare ne daga daga wani gari yace daga ni ai garin dan uwana ne annabi Yunus dan Matta yace to mu ma yan garin ai sai tarihi muke ji kai yaya kai kana mutum makka ka san shi yace ai dan uwana ne annabi yace kai din ne yanzu annabi ne ce wallahi ni annabi ne sai yayi ta sumbantan kafafuwan manzo alhamdulillah Allah ya nuna mini annabi Allah ya nuna mini annabi alhamdulillah Allah ya nuna mini annabi sai mutane wancan arnan guda biyu suka ta kallon mamaki da ya ce me kake samu jikin wanda yake wallahi wannan mutum duk da ba ka basu tsakanin sama da ƙasa wannan mutum shikenan ya bata ka ya ja maka hankali to ya koma gida kullun she shi wannan addas yana zuwa yana karatu wajen manzon Allah to shine suke cewa Allah yake bashi hakuri wal kanna rabu annahu inma yaquluna inma allahu bashar lisanu alladhi yulhiduna li ajamiyyun wa hadha lisanu arabiyyun mubin to da yana zuwa wajen annabi ne suka ce wai shi da yake alul kitabi ne shi ke zuwa yana koya masa karatu wai abin da yake faɗan wannan ba nasara ne yake zuwa yana koya masa Allah ya ce a'a ba su san wannan ba nasare ba ne harshensa yana yin guragu larabcinka kuma larabci ne mai fasaha wanda ya gagari kowane irin balarabe yaya wanda yake mai hausan guragu wato kaman hausan babarbare din nan yaya zai koya maka larabci mai fasaha mai kyau haka Allah yana ba shi haƙuri addas yana zuwa yana karatu wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to manzon Allah ya wuce dai da ya wuce ya zo wadi nakala inda ya kwana to yana karatu yana sallah da daddare sai aljanu suka taru suka taru suna ji yana karatun ar-rahman ya ma'ashar jinni wal insi kaza kaza kaza fa ya la rabbikum atukazibani fa ya la rabbikum atukazibani sai suna ji suna ji suna ji su aljannu sai suka musulunta a hannunsa ko su tara ne a lokacin to suka musulunta shi ne suka koma cikin jama'arsu suka yi ta wa'azi kamar yadda nan gaba suka yi ta wa'azi suka yi ta wa'azi kamun wani lokaci da annabi ya koma makka ya zauna kamun wani lokaci sai da suka gayyato aljannu wajen dubu hudu suka taru a hujjun suka turo aljani daya ya zo ya gaya manzon Allah ya yi baki ya zo ya same su a hujjun ya jefa da shi da abdullahi bin mas'udin ya shata masa wani wuri haka ya ce kar ka fita cikin wannan in ka fita cikin wannan wani abu zai same ka sannan manzo Allah ya je yayi ta musu wa'azi yayi ta musu karatu yayi ta musu suna sauka suna sauka suna taruwa shi Abdullahi yana jin babbabbabbabbab yana jin babbabbab yana jin muryoyi har dare ya tsala sannan a koma gida to shine yanzu da ya koma kuma daga nan ya koma gida ai bai samu shiga cikin makkan da jin daɗi ba suka ce ai ba su yarda ya shiga makka ba kuma Allah ya raba su da shi kenan ba zai makka ba sai da ya aika wajen dan baffansa wato mut'im ibnu adiyim ne naufal ya aiko samarinsa da makami su zo su yi belin manzon Allah su shigar da shi cikin makka ba fa musulmi ne ba zumunta ce ta jini to shine lokacin da suka yi belin su ya shiga makka randa aka kama cin makka guda saba'in suna ɗaure din nan annabi sai ya dubi abdullahi ibn jubairin shi jubairu ibn mut'im shine wanda ya yi belin nasa ya dubi abdullahi ibn jubairu ce ka wallahi da ubanka yana da rai yanzu yace in saki masu warin nan duka sai in sake su wato ya tuna belin da yasa aka yi masa na shiga maka ce kaga masu warin nan da ubanka yana yace yace in sallame su da na sallame su irin da aka yi masa sallallahu alaihi wasallam to da ya koma gida ne cikin watan shawwal din zulqida sai ya tafi filin arfa a lokacin duk watan da aka sa musu ne suke yin hajji ba wai lalle watan zulhajji ba to daga nan da je ya samu masu musulunta aka samu mutum bakwai suka musulunta mutanen madina suka koma gida wan shekare suka dawo mutum shida suka dawo ya sake samu mutum shida ya zama mutum goma sha biyu ya ce na naɗa ku ne jagororin harkar addini a garinku suka ce ya rasulallah yanzu ai garinmu duk ya cika da addinin kan malami mai koyarwa wanda zai koya mana addini mu tafi da shi annabi ya ba su mus'abu numairin al-muqri suka koma gida ya ta karantar da su suka ce a ba mu rana mu ma wanda za mu girmama Allah kamar yadda yan uwan masu addini yahudu suna da ran asabar nasara suna da ran lahadi mu ma ka ba mu wata rana in mun je garin mu rika girmamawa annabi ya ce eh haka ne Allah da ikonsa mu ne na farko mu ne na ƙarshe an bai wa yahudu juma'a sun ce ba sa so su ranan asabar ran da Allah bai aiki ba suke so su ma ran nan ne za su huta a faɗansu can fa an bai wa juma'a su ma suka ce ba juma'a suke so ba lahadi ranar farkon idaya suke so ashe Allah ya ajiye mana juma'ar ne ta zame mana mu ne na ƙarshe mu ne na farko wanda zai je asabar ma sai ya bi ta kan balle wanda zai je lahadi to aka soma juma'a tun annabi bai kaura ya koma ya koma madina ba wa yasrauna ilayka nafara min al-jinn yastami'u al-qur'an fadaru qalu ansitu falamma qudiya wallaw ila qaumihim munzirin wai sarauna ilaika nafara min aljinni ka tuna ya rasulullah lokacin da muka turo maka waɗansu jama'a na aljannu yastami'una alqur'ana suna jin karatun ka na alqur'ani wai sarauna ilaika nafara min aljinni yastami'una alqur'an falamma hadaruhu yayin da suka halarci karatun naka qalu an situ sai kushiru kushiru kushiru kushiru mu ji karatu kushiru kushiru mu ji karatu an situ falamma qudiya yayin da aka kare karatu wallau sai suka juya munzirina suna masu gargadi wallau ila qaumihim sai suka juya wajen jama'a su aljannu suna masu gargadi قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا مصدقا لما يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم suka juya wajen jama'a suka je suke- suka yi tawazi suna ce ya qaumana ya ku jama'an mu aljannu inna mu samina kitaban mun ji wani irin littafi mai ban mamaki mun ji wani irin littafi mai ban mamaki daga Allah musaddiqan lima bayna yadayhi wasu duk littattafan da suka wuce Ah, yahdi mm, inna sami'na kitaban nunzila min ba'di Musa littafi ne wa- wanda aka saukar da shi bayan annabi Musa musaddiqan lima bayna yadayhi kuma yana gaskata littafin annabi Musa din nan aka ce aljanun watakila yahudanci addinin yahudu suke yi saboda haka suka ambaci annabi Musa ba su ambaci annabi Isa ba wanda suka ce a'a to ai shi annabi Isa addininsa da littafi biyu yake aiki akwai sabon alkawari akwai tsohon alkawari sabon alkawari shine injila tsohon alkawari shine attaura duk da su yake aiki an bace attauran kamar an ambaci su ne gaba daya Ah, yahdi ila alhaqi shi wannan littafi yahdi yana shiryarwa ila alhaqi zuwa ga gaskiya wa ila tariqin mustaqim zuwa ga hanya madaidaiciya wani jahili yana cewa in ka in ka ji dariqa dariqa a qur'ani to mugu hanya annan sabil shi an mai kawo to ga yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim ya za a yi wa Allah hukunci a laraba bakin su a yi wa Allah hukunci bai ce ba in ka ji dariqa a cikin qur'ani to mugu hanya annan sabil shi an mai kyau sai ka ce can din babu sabil al-ghayy akwai sabil al-ghayy a cikin sabil din Ah, to- akwai da yahdi ila alhaqi wa ila tariqin mustaqim wa Allah wistaqamu ala tariqati إن الذين كفروا وصدوا عن سبيلك أضلوا ضلالا بعيدا إن الذين كفروا وظلموا لم يكن له ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا su ainihin manzo Allah Allah ya so mu nuna masa aljannu kamu kura ainihin akwai rauhanai wato mutanen da suke ah, ruhi ya fi ƙarfi akan jikinsu sai Allah ya kasa su kashi uku akwai ruhanai waɗanda suke na alhima akwai ruhanai na sharri zalla akwai kuma ruhanai gaurayayyu na alheri zalla su ne mala'iku suna kama da aljannu suna kama aljannu kuma suna kama da shaidanu amma bambancinsu kaman musulmi ne da kafiri ko ko kaman mutane ne wanda aka ba su daraja da mutanen da suke ordinary su dai mala'iku abokan zaman annabawa ne yadda annaba ba sa sabon Allah su ma ba sa sabon Allah yadda annaba ba sa yankewa daga ibada Allah da baccin su da rashin baccin su duk ɗaya ne ibadan Allah suke yi, su ma mala'ikun haka suke dire da rana ba sa ci ba sa sha ba sa aure ba sa bacci su kan ma- ba sa aure ba sa bacci ba sa aihuwa su suka zo abokan zaman annaba a fadan Allah innal ladzi inda rabbika kenan لكن لا أشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة والملائكة يشهدون آه sannan kuma sai aka samu waɗansu kuma irin waɗannan wanda ba a gane su ɗin shaidanu kenan su kuma sai aka haɗa su da kafirai zalla a kashi na uku wato ƙasa da munafukai can ba ka samun musulmi sai kafirai iri uku masu littafi da masu tsafi da wanda suka ji ba su da Allah wannan abokan zaman waɗancan ne shaidanu in kaga sun taho yawo wani wuri ma sun taho yawo ne amma wurin zaman su can ne mala'iku in ka gansu a wani wuri ma to wurin Allah ne wurin zaman su tare da annabawa in sun zo sun zo aiki ne to waɗannan a shararai ne zalla su shaidanu su kuma mala'iku masu alheri ne zalla to akwai alheri tsakani tsakanin na sama din da na ƙasa din su kuma kamar yadda mu a cikin mu akwai mutanen kirki akwai mutanen banza akwai musulmi akwai kafirai su ma haka ne aljannu wa inna minna salihuna wa minna duna zalika shekara ayi a shekara biyu za a yi da wata hudu ya bar garin makka ya koma madina daga wannan lokaci da ake ciki sallallahu alaihi wasallama wa yasrauna alayka nafara min al-jinni yasmu al-qur'an falamma hadaru qalu ansitu falamma qudiya wallu ila qawmin munzirin قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه وإلى طريق مستقيم تنان إن كرنت آير آير آير لن آمي يا معشر الجن ألم يأتكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي to sai mutane su zaci cewa su aljannu su ma suna da manzanni nasu a su aljannu ba su da magana manzannin mutane suke karban aikan Allah a bakin su kaiwa jama'a su su manzannin manzannin manzannin Allah ne na mutane su ba su da manzo a cikin su su aljanu sai dai manzannin mutane ne suke karban addini a wurin su su kaiwa mutanen su yadda kaga muke nan su ma aljanu haka suke a cikin su akwai ahlus sunna akwai akwai ahlul bid'i akwai shi'a a cikin su akwai ko ko duk abin da ka gani a cikin mu ne na na abubuwa na daban-daban a cikin mu na addini su ma aljanun nasu akwai kowaɗanne akwai wanda suke tare da su domin kowaɗanne akwai wanda suke mushakala wanda halin su iri ɗaya ne za su zauna su ji maganar su tafi su je su yi su abin da za su yi
يا قومنا أجيبوا داعي الله وأتوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم sun ci gaba da wa'azi dai sun ci gaba da wa'azi ne ya qaumana ya ku jama'anmu ajibu da'i Allah ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah ku amsa kiran annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ku amsa kiran mai kira zuwa ga Allah annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam wa aminu bihi ku amsa kiran sa kuma ku yi imani da shi in kun yi haka yakfir lakum min zunubikum Allah ku zunubanku wa yujirkum kuma zai kiyaye ku min azabi limin daga azaba mai radadi azabar lahira in kun amsa kiran wannan mai kira kun yi imani da shi dama an faɗa mana can qul uhiya ilayya annahu istama nafar bil jinni fa qadna sami'na qur'an ajaba yadi ila rushdi fa amanna bi wa lan nushrika bi rabbina ahada wa innahu ta'ala jaddu rabbina mattaka sahibatan wa law kana yaqulu safihuna allahi sharba wa inna zanna lan taqul insu wal jinnu allahi kadhiba wa innahu kana suka yi ta wa'azi da cikin suka yi ta bayanin alqur'ani da bayanin manzon Allah da addinin sa
ومن لا يجب داعي الله فليس بمعن في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين ومن لم يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين aljannu suka ci gaba da wa'azi da gargadi suna ce duk wanda ya kuskura ya ki amsa kiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sani fa ba inda zai zai shiga ya fake ya tsira duk inda ya ji Allah zai kama shi inda ya ki amsa kiran manzon Allah ya ki imani da shi fa laysa mu'jizin fil ardi ba inda zai je ya tsira a bayan ƙasa wa laysa lahu min duni awliya kuma ba da waɗansu majibinta wabince shi su raba shi da azaban Allah inda ya ƙi masa kiran Allah a hannun manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ulaika fi dalalin mubin duk wanda bai amsa kiran manzon Allah ba ulaika waɗannan mutane wanda suka ƙi amsa kiran manzon Allah fi dalalin mubinin suna cikin bata bayyananne sura ta koma farko kenan ta dama ومن ضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له الى يوم القيامه وهو عن دعائهم غافلون to duk wanda bai amsa kiran manzon Allah ba ya zama daga cikin batattu bata ma bayyanin ne أولم يروا أن الله الذي خلقهم هو أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموت بل إنه على كل شيء قدير كجيا وكافر مكة يا رسول الله شي بذاس دوبا بني أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض بسن الله لجي سميد قصيبة da abin da yake tsakaninsu ya halicci komi da komai walam ya aya bi khalqihinna ko bai gajiya ba tare da wannan halitta wa ma masana min lughub da yahuda suka ce suna tambayar manzon Allah menene Allah yayi me Allah ya halitta rana kaza yace kaza me ya halitta rana kaza da aka zo juma'a me ya halitta rannan ne aka halicci annabi adam asabar fa annabi ce rannan bai yi komai ba ce ho Allah ya huta kenan rannan mu ma rannan za mu yi hutu to Allah ce wa laqad kharaqna as-samawati wal arda ma bainahuma fi sittati ayyamin wa ma masana min lughub ban taba jin wani gajiya ba ai aikin Allah da kun yake aiki ba da wani kayan aiki bane ko aikin a'a da ya ce kun komi sai sai ya zama kawai awalibir wannan Allah allazi khalaqa as-samawati wa bi khalqihinna bai gajiya ba saboda halittar sama da ƙasa abin da yake tsakan me zai gagare shi bi qarin ba sun Allah mai iko ne ba ala an an yuhyi al-maut bale ba sun Allah mai iko bane ya tada matattu haka ne Allah yana da iko ya tada matattu inna wala kulli shay'in qadir ba magana ta da matattu kadai ba inna shi Allah qadirun mai iko ne ala kulli shay'in akan dukkan komai to ga kullu din wanda ba ta warewa ba irin to da ba inna wala kulli shay'in qadir to a akan ware abubuwa guda biyu anan Allah yana da iko yin komai sai dai abin da bai ga daman yi ba ba zai yi ba sai kuma ikon kowane mutum yana da ikon ya ta'adda kan zatinsa kowane mutum yanzu yana iya kashe kansa kuma da ikon karfin zai kashe kan nasa amma ikon Allah baya ta'adda kan zati subhanahu wata'ala inna ala kulli shay'in qadir ikon yin komai ba wai halitta da ta da halitta kadai ba yana da ikon ma yin komai wanda ya ga damar yi ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلى وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ولولا أن الله الذي خلق السماوات والأرض خلقه النبي قادر على أن الموت بل إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النير أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون ويوم يعرض الذين كفروا على النير ranan tashin kiyama wuta za ta taso da fushi da komai tana ganin waɗannan kafirai tana so ta kama su amma lokacin kamawan bai yi ba tukun sai an yi shari'a in ta in sun ganta an nuna musu ita an nuna ta sun ganta su sun ganta ita ta gansu sai a tambaye su alaysa haza bil haq ku duba wannan wutan ita ma ƙaryan ce ita ma sihirin ce ko gaskiya ne mun ce muku mu sama da ƙasa don wasa don gaskiya ku dubi wannan wutar ita ma ƙaryan ce ita ma sihirin ne ko ku gaskiya ce alaysa haza bil haq ta da matattu ya gashi ya faru da kun ce ƙarya ne gashi ya zama gaskiya in kun ki Muhammadu kun ki maganarsa in kun mutu an tashe ku za ku shiga wuta ga wutar ita wutan ma yanzu ƙarya ne asirun haza amantum la tubsirun islawaha wannan din masu yirin ce ku shiga kawai ba wata magana ku shiga a'udhu billahi a'udhu billahi a'udhu billahi hadha bil haqq kalubale wa rabbina sun ce sai su wallahi sun ratse da Allah wuta tashin kiyama ashe ya zama gaskiya sun ratse da Allah ashe wuta ya zama gaskiya to saura me Allah ce fazuqul azaba shikenan ku dan dana azaba ba sauran wata magana sai dan dana azaba Allah kiyaye yawa kuntum takfuruna saboda kafircin da kuka an yi an yi an yi kunki an yi an yi an yi kunki kun ji a kawo azaba to ga abin da ya faru a kanku Allah kiyaye mai da hankali mai da hankali qur'anin da mu yake magana فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم أنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة ساعة من نهار بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهير بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون آه أبوبوا الدنيا mu an bar mu ne hannun malamai amana annabi malamai amana to malaman akwai waɗanda suke kan hanya akwai wanda shaidan ya ja su to dukkansu da wanda suke kan hanya suna ce su ne kan gaskiya wanda shaidan ya ja su ma suna ce su ne kan gaskiya to idan mutum abun ya dame shi ya rasa yadda zai yi shi ka ya zai ya gane gaskiyar ina ya zai ya gane ne to in dai yana so ya gane ya sallama wa Allah ya yi ta sallah ya ɗauki wani salatin annabi ya ta yi dubu dubu Allah salatin nan da nake wa annabi Allah ka nuna mini ayayyar na Allah ka nuna mini gaskiya ni jahili ne ban san kowa ba ma Allah kai ka sani ni ban san abin da zai amfani ni ba ban san abin da zai cuce ni ban yi karatu ba malamai sun sun mai da mu kaman bol wannan yace shine da gaskiya wannan shine da kari na koma gare ka nuna mini inda gaskiyar take in kama wallahi in mutum yana sallah yana salati annabi dubu dubu kowane salati ka iya Allah ba zai barka a cikin bata ba sai ya haɗa ka da gaskiya ki ta sallah kana annabi salati dubu dubu kace Allah ni da abin da nake so gaskiya zaka nuna min tsakanina da kai yanzu ba ruwa na ma da kowa magana nake so daga ni gaskiyan da zan bi to sai Allah ya masa wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amri yusran wa man ya yi amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana duk wanda ya ji tsoron Allah ya ya ya ya fatiya da annabi sallallahu alaihi Allah zai sa masa ma'aunin ƙarya da gaskiya zuciyarsa ko bai karatu ba Allah zai sa masa ma'aunin ƙarya da gaskiya in tattaqullaha yallakum furqana Allah zai sa maka ma'aunin gane gaskiya da ma'aunin gane ƙarya ƙarya sai Allah ya nuna maka wannan ƙarya ne daga jin gaskiya Allah ne wannan gaskiya ne sai ka samu kama gaskiya ka jefar da ƙarya ka huta wa yawma yuradul ladina kafaru ala ne fasbir kama sabarul azmi ya rasulullah kai haƙuri kai haƙuri kama sabar azmi yan uwanka annabawa suka yi haƙuri duk abubuwan nan da suka same ka sun samu yan uwanka annabawa ma yuqalu laka illa ma qad qila lirrusuli min qablika duk abin da aka gaya maka to an gaya wa annabawa waɗanda suka riga ka sai kai haƙuri kamar yadda suka yi haƙuri fasbir kama sabar ulul azmi minar rusuli manzanni ma'abuta azuma ma'abuta himma masu isar da aikan Allah nan magana sai ta zama guda biyu ulul azmi dai min rusuli dukkan dukkan manzanni gabaki daya ulul azmi ne ko da yake annabi adam ubangiji ya ce walam najid lahu azma da ya manta saboda kankantan azmu din ne yasa ya manta walam najid lahu azma da kuma annabi yunusa lokacin da ba bashi izinin fita ba ya fita to amma dukkan annaba ulul azmi ne amma an ware waɗansu guda biyar suka zama guda hudu suka zo su ne cabinet na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su ne wa zakalna min nabiyina misaqahum wa minka wa min nuhin wa ibrahima wa musa wa isa ibn maryam wa akhadna minhum misaqan ghaliza wannan su ne manyan ulul azmi guda hudu game da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda mai waka yake cewa ulul azmi nuhun wal khalil buaidahu fa musa wa isa wal habibu muhammadu to sune ulul azmi na rusuli tastajil lahum kai musu a hankali kar kai musu gaggawa ne kaje annabi nuhu yayi wa'azi shekara dubu ba hamsin kaje annabi musa ya sha gwagwarmaya da fir'auna ya sha wahala muka ce to yanzu ka yi je ya ta sallah ya ta hakuri za mu biya bukata bayan nan sai da ya zauna shekara arba'in kai hakuri yan shekaru kaɗan ne daga wannan shekara bana ɗin nan to za ka yi shekara uku ne bayan shekara uku za mu tashe ka daga makka mu mai da kai madina inda za ka je ka kafa musulunci daula ka kafa shari'a ka kafa masallaci ka kafa gida ka kafa gwamnatin musulunci na har abada ka yi haƙuri ya rasulullahi ka ba su ulazmin rusul wa la tastajil lahum kar kai musu gaggawa ka annahu yawma yarawna ma yu'aduna lam yalwazu illa sa'atan ranan da za su ga abin da muka yi musu alkawari nan na kamu a badar rannan yau mai rauni sai su ga lam yalbasu illa sa'atan duka wasanni da suka yi da kai na shekara goma sha ukun nan da kuma shekaru rayuwarsu duk baki ɗaya za su ga kamar ma ba su daɗe a duniya ba sai ɗan lokaci ƙarami saboda in mun yi musu kamun da muka yi alkawarin sharabbika la shadidun yau nafshul batshal kubra inna muntakimuna ran da zamu kama su muka yi alkawari din na ranan badar bari ka gani ka annam yawma yarawna ma yu'aduna lam yalbasu illa sa'atan za su ga kamar ma ba su daɗe a duniya su a duniya kamar ma bai ɗan lokaci ƙarami ba min nahir ɗan lokaci da na rana wannan dai isarwa ne fa hal yulaku in ranar ta zo ya za a yi kenan in ranar ta kai alkawari ya ya za a yi kenan Allah ya ce ai kana ji kullum ina ce wa najjina allazina amanu wa kanu yattaqu summa aghrana al-akharin mun halakar da kafirai mun tsirtar da mumunai fa hal yuhlaku shin akwai waɗanda za a halakar ne a ranar illa al-qawmul fasiqun kafiran makkan su za a halakar a soma a kashe saba'in a ɗaure saba'in bayan nan da shekara da shekara shida ka je ka kama garin gabaki ɗaya ka kama ƙasar gabaki ɗaya sai abin da kace ya rasulullahi a nan waɗannan mutane masu cewa ba a magana wa mutane da suka mutu kaburbura annabi ya tsaya akan kaburburan kafirai ya yi magana da su ya ce ya utubatu ya shaiba kafiri ya wani kafiri ya wani kafiri ni dai alhamdulillah alƙawarin da Allah ya yi mini ya yi gaskiya gashi na yi yaƙin badar na halakar da ku na karya kafircinku ku in ce ko kuma alkawarin da ya muku na cewa za ku sha azaba ya zama gaskiya sai sahabbai suka ce ya rasulullah kana magana da gawaye kana magana da gawaye ya za su ji maka ce wallahi ba ku fi su ji jin ba sai dai ba su da ikon yin magana gawayen kafire kenan annabin ya je yakan je ziyaran kaburburan sahabbansa a baki'a yana gaishe su ya ce assalamu alaikum dara qaumin mu'minin fa inna insha Allah bikum lahiqun yayi musu magana to kenan ashe yin magana da mutane suna kabari ba bid'a bane sunna ne amma wannan jahilan ko annabi ba su yadda kai masa magana ba sai wanda baya ji ga kuma alqur'ani yana magana kana yawma yaruna wa yu'aduna lam yalbasu illa sa'ata min nahir bala fa hal yuhlaku in ranar ta zo shin akwai waɗanda za a halakar ne ai ba waɗanda za a halakar illa alqawul fasiquna sai waɗannan kafirin fasikan
سورة محمد عليه الصلاة والسلام مدنية وآية تسع وثلاثون آية بسم الله الرحمن الرحيم الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم
آه سورة سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام مدنية وتسع وثلاثون آية wannan surar da ake kiranta suratu sayyidina Muhammad ko suratul Qitali annabi na Madina aka saukar da ita tana da ayoyi 39 tana soma da haka karatun ta na Madina ne wannan karatun na Makka fa hal yulaku illa alqaumul fasiquna allazina kafaru wa saddu an sabilillahi adalla amalahum فهل يهلك إلا القوم الفاسقون الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله shi ranar halakar wa'in ta zo suwaye za a halakar banda waɗannan fasikan kafiran masu tsare mutane gaban hanyar Allah su za a halakar bismillahir rahmanir rahim allazina kafaru wa saddu an sabilillah adalla amalahum waɗannan mutanen makka kuma suka hana mutane musulunta suka tsare hanyar Allah suka hana su suka tsare hanyar Allah adalla amalahum Allah ya riga ya batar da aikinsu aikinsu ya tafi a banza ya bata ba da amfani idan mutum ya sada zumunta yana da lada idan mutum ya ciyar da alhazai ko ya shayar da ruwa yana da lada in mutum ya saukar da bako yana da lada in mutum ya ciyar da iyalansa yana da amma banda waɗannan kafire duk abin da suka yi maimakon su samu lada babu lada azalla amma duk Allah ya bata ya batar da aikin والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد وهو الحق من ربهم وهو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وحب لهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات وآمنوا بما نزل على محمد هو الحق من ربهم كفر عنهم سيئاتهم وأصلح بالهم kaji dai sakamakon waɗancan wanda suka kafirta suka tsare hanyar Allah aka shirya musu halaka ranar badar ولنذيقنهم من العذاب الذي دون العذاب الأكبر أن كذا عذاب كشي بيوني أكوي كربر عذاب أكوي ببر عذاب باي موتوا وند أكا أجي وطنن كافرين والذين آمنوا وعملوا الصالحات أما فوطن دسكي إيماني سكي كيكاوان أيكي وآمنوا بما نزل على محمد صلى الله عليه وسلم suka yi imani da abubuwan da aka yi ta sassaukarwa idan alkur'ani ya yi maganin sassaukarwa ko nuzila to yana nufin saukarwa daga sama ta duniya zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam in kuma an ce anzala to ana nufin saukarwa daga lauhul mahfuz zuwa sama ta duniya wannan a ce sassaukarwa ba saukarwa wani bayan wani wani bayan wani wani bayan wani har shekara 23 saukarwa kuma na gaba daya lokacin da aka sauka sharu ramadan unzila fihi alquran wanda aka sauka da qur'ani gaba da cikin watan ramadan cikin lailatul mubarak lailatul qadri suka yi imani bima nuzila abin da aka sassaukar ala muhammadin wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wa huwa alhaqqu min rabbihim shi annabi shine wanda ya zo daga Allah abin da ya zo da shi shi kuma shine gaskiya wanda ya zo daga Allah wa huwa alhaqqu min rabbihim wanda suka yi imani da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa alhaqu shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhaqu gaskiya min rabbim daga Allah ubangijin su wanda kuma aka saukar masa tare da shi din shi ma alhaqu ne alhaqu min rabbika huwa alhaqu min rabbim kaffara anhum sayyi'atihim wa aslaha balahum waɗannan kan dukkan laifukan da suka yi Allah ya yafe musu wa aslaha balahum ya kuma gyara lamarin su
ذلك بأن الذين كفروا اتبعوا الباطل وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم ذلك بأن الذين كفروا وأن الذين آمنوا اتبعوا الحق من ربهم wato a ƙur'ani duka ba inda Allah zai ce ya Muhammadu kamar yadda yake ce ya Adamu ya Nuhu ya Ibrahim ya Musa ya Isa a'a ba haka bane kamar yadda yake ce kala nuhu rabbi wa iz qala musa li qaumihi wa iz qala ibrahimu li abi annabi sallallahu alaihi wasallam ce wa qala ar-rasul ya rabbi ba za a ce wa qala muhammadu ya rabbi ba sallallahu alaihi wasallam amma kuma kada a ce duk littafin babu muhammadu sai Allah ya sa muhammadu wuri hudu ya sa ahmadu wuri daya amma duk inda aka ambaci muhammadu za a faɗi maganan aika sai dai a wannan wurin nan kam sai aka bai sifa wanda take daga Allah alhaƙu sai shi ne mai wannan sifa ɗin alhaƙu wa ma Muhammadu illa rasulun karkar min qablihi rusulu ma kana Muhammadu ba ahadin min rijalikum walakin rasulullah Muhammadur rasulullah bima ala Muhammadin wa lakum rabbin sai kuma Ahmadu wanda na cikin suratu saffi to kada a ce sunan dukkan littafin ba sunan yasa aka samu Muhammadun din amma kuma aka ambaci risala din ta ma sauran annabawa an faɗi sunansu ba sai an faɗi risalar ba in an so sai a ci gaba da magana kawai kaffara anhum sayyiati ma zabarahum zalika wannan ladina tabu zalika wannan ladina kafaru tabu batila wa anna alladhina amanu tabu haqqa min rabbihim me yasa kashin nan na kafirai aka aka faɗi azabar da za a yi musu ta duniya da ta lahi me yasa waɗannan ko kashi na Muhammadu na aka faɗi cewa Allah zai shigar da su aljanna zai yafe musu kurakuransu ya ce akwai dalili zalika wanda zai kawar ta wal batila su kafare ba Allah suka yi ba abun banza suka bi wanda zai na mutu bil haqqa su ko mu'minai sun bi gaskiya min rabbihim daga Allah ubangijin su to wanda ya bi haqqu da wanda ya bi batilu za a hada su zalika wanda Allah huwa al haqqu wa anna watatnu min duni huwa al batilu wa anna Allah huwa al aliyul kabir waɗannan sun bi batilu batilu ma'anan batilu duk abin da kai ba Allah abun banza ka bi in dodo ne in kato ne in wani banza ne in wani son zuciya ne in wani shaidan ne duk dai banza ka bi wanda ya bi annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam shine ya bi allah duk wanda ya bi annabi muhammadu ya bi allah kuma a kuma rasulu fa khuzuhu ma ne ku an fantahu duk abin duk wanda yake son allah ya bi muhammadu sallallahu alaihi wasallam wattabi'uhu la'allakum tahtaduna ku bi annabi ku zalika bi anna alladhina kafaru tabawu batila abin da yasa aka yaka kafire sun bi ƙarya ne sun bi abun banza wa anna alladhina amanu tabawu haqqa su ko mu'mina sun bi gaskiya min rabbim daga Allah ubangiji su gaskiya annabi Muhammadu gaskiya alqur'ani gaskiya musulunci daga Allah كذلك يضرب الله للناس أمثالهم kazalika yadda ka jin nan Allah yake bugawa linnasi amsalu misalansu in ka bi gaskiya ga- ga makomarka in ka bi ƙarya ga makomarka to idan suka cuɗe shi ne muke ba da shawara mutum ya rabu da su duk gaba ɗaya masu jayayyan ka koma wurin Allah kai ta sallah kai ta salatin annabi dubu dubu ka ce Allah kana neman ya gwada maka gaskiya tsakaninka da shi a cikin hargo wannan kai gaskiya kake neman Allah ba zai zalunce ka ba sai ya nuna maka gaskiyar kazan ni mutane sun yi jayayya irin wannan lalle ya ɗaya yana gaskiya kai ne dai baka gane ba to ka nemi Allah ba zai zalunce ka ba in kuma ka bar kanka tare da shaidan shi ya kai kai- kai- kai ta goyon baya
akwai mutane da yawa suna neman addu'a wurin neman haihuwa akwai wanda suke so amma iyayensu addu'a Allah ya biya bukatun su Allah ya ba su aihuwa mai albarka masu neman aure Allah ya ba su aure maza ko mata masu neman arziki Allah ya ba su arziki masu neman biyan bukata wadda ban santa ba, Allah ya biya musu bukata masu neman shiga dariƙa masu neman shiga dariƙa in sun karbi shar'i na ba su dariƙa duk inda suke in sun karba ba bari ba hadawa da dariƙa ba ziyarar waliyai sai wanda suke cikin tijana akwai kulawa da sallah akwai girmama iyaye akwai jam'in wazifa akwai jam'in zikirin juma'a wajen mujahada ba duk wanda ya kai wannan shar'i duk inda ya ji wannan na ba shi dariƙa ne muqaddami rike hannunsa ku karbi dariƙa tijaniya
A- akwai kuma masu akwai masu neman tajadidi na jaddada musu da kuma addu'a ga zawiyoyi sababbi da suka buɗe Allah ya biya bukatunsu Allah ya karfa musulunci Allah ya karya kafirci Amin.
Allah ya karfa sunnan manzo Allah ya karya bid'a Allah ya karfa sunnan manzo Allah ya karya bid'a Amin.
Allah ya karfa gaskiya Allah ya karya karya Allah ya karfa gaskiya Allah ya karya karya Allah ya karya zalunci ya tabbatar da adalci Allah ta biki musulunci da musulmi albarka na sallallahu alaihi wasallam Hmm?
menene hukuncin tinkiyar da ta sha nonon karya Hmm.
har ta girma Mhm.
shin a ci wannan naman tinkiyan Ah, tin- tinkiya ce ta shi nonon eh yar karama ta eh, ta sha nonon karya cin kazar da ta ci kashin mutum ba dai tinkiya ce ba eh tinkiya ba tinkiya ce
me me itikafi yayin fadakarwa ga jama'a na'am me itikafi a masallaci na'am me itikafi a masallaci eh yayin fadakarwa ga jama'a a mai itikafi baya wazi mai itikafi baya wazi mai itikafi baya wazi abinda zai yi sai sallah sai zikiri sai karatun qur'ani sai nafila baya fita ma sai saboda bayan gari ko neman abinda zai ci ko jana'izan uwarsa ba zai je ba sai dai in ubansa yana da rai ko jana'izan ubansa ba zai je ba sai dai in uwarsa tana da rai amma in duk ba su da rai sauran daya ɗayan da ya mutu ba zai je yin jana'izarsa ba sai ya gama
akaramaka Allah dan Allah muna son shehu ya mana dan takaitaccen akan wahabiyawa da aikace aikacen su da kuma ya ake gane su ai ban san su ba
alhamdulillah
shi dai ina jin sunan sa ce makiya annabi ne Allah ya kiyaye mu Allah ya kiyaye musuluncin mu da ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da kiman addinin mu da samu ga annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya jikan mu da jikan mu da malamu da malamu Allah saka wa shaunan mu da alheri albarka annabi sallallahu alaihi wasallama Allah biya bukatun mu Allah biya bukatun da suke neman addu'a wurin mu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kiyaye mu sharrin duniya da lahira Allah ya kiyaye musulmi da musulunci Allah ta rike masu da muka musulunci albarka annabi sallallahu alaihi wasallam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم